إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna da Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya kaddara da mu a wannan safiya ta Asabar wacce kuma ta yi daidai da 22 ga watan Ramadan jira 1446 wanda ya daidai da 22 ga watan uku ميلادية عبر النبي عيسى مريم عليه الصلاة والسلام دبوبي لعشرين دبير أولنا مسلاتي بيتارة البركة مسلاتي النيفة النينجي كلمر حكومة النينجي أبوش نيجيريا من أسكن سورة القلم أن إن شاء الله دام كارسا مشغا سابوا السورة كوين تنبوي كان مشغل إن شاء الله
assalamu alaikum malami tambaya ta farko tana cewa adam ina maka barka da safiya ina jin daɗin wa'azin nan naka mata da yawa suna karuwa da wannan wa'azin naka mun gode Allah saka da alkhairi malam kwanaki mun yi fada da kishiyata har ta kai ga da kuwa an ce duk wacce ta haɗa kashi da kishiya wai sai ta yi sadaka da alkafani ina neman sani da gaske ne sai na yi sadaka da likafani a gaskiya ba da gaske ba shi dai faɗa aiko ta wani tsari ne ba shi da kyau kuma na karanta mana hadisi kwanakin baya wanda Allah yake cewa ya la'anar rajulwa da dai mutum yana zagin iyayensa sahabai suka tambaye manzon Allah wa kaifa yan'amu rajul walidayhi ya za a mutum zagi iyayen shi manzon Allah ce subu rajul ala rajul wa yasubu abahu wa ummuhu mutum zai zagi mahaifin wancan shi ma ya zagi nashi mahaifi to duk lokacin da ka zagi mahaifin mutum ba na shi ka zaga ba na ka zaga lokacin da zai rama to shi ma ya zagi nashi ba na ka yi zaga kenan kin ga in kuna aiki da maganar manzon Allah to ko mace ta zage ki aboke zaman ki ba za ki salama ba in ki lama ba lamawa kika yi ba tsohon ki kika zaga ko tsohuwar ki in dai har tsohuwar ki da tsohon ki suna da mutunci a gurin ki to bai kamata ki zage su ba in dai ki ya kwarar shi kuma ya arziki ce ki so da ka da ta na talalabo a shari'a ta miki ko mun maikonta wallahi ta zagi tsohonta ne ba naki ko ta zagi tsohonta ne ba naki so da ka karki tanka mata in ku kin kuskure kin tanka mata to kun yi ɗaya da yake kin zagi iyayenki ita ma ta zagi nata to in har za a man zagi na shure na shan ne to ban ga dalili kuma da za mu zo mu haɗa ƙirji da ke ba ban ga dalili ban ga dalili ba kin yi kuskure da duke har ita kun samu Allah ka tuba kuma wannan abin kunya ne ƴaƴayen ku su kuna irin wannan ba mutunci a ciki za ka ga wasu ba sa shiri da junansu ni ban taɓa ganin irin wannan bala'i ba ban taɓa ganin gaskiya domin idan har ba ku yi zaman lafiya ba to ma ba ku yi da Allah wallahi rayuwar nan baki ɗinta kwana nawa ce in ɗaya biyu ne ko ga ke ko ga ita ko ga miji ta yi wanda ya haɗa kun ya mutu ya bar ku to kuma sai ku ci junanku kenan ko ko kuma ɗaya ta mutu gaba ɗaya ko abincin ɗaya ya ƙare a gidan ta fita shi ya kamata ku ji tsoron Allah a dokan zama shi ya sa a tsari ma na masu hankali ba a cewa abokiyar zama kishi saboda bahaushe ya ce in an ce kishi to aka san abu ne kamar a ce an haɗa wuta da ruwa ko fari da biki shi ne za a ce aka sai kishi ya ko to kawai sai a ce abokiyar zama ina bata an gane wallahi duk wadda ba ta zaman lafiya da abokin zamanta dukkaninsu shigani manzan Allah caye ku ji da kyau wallahi wallahi sun matallahi duk wadda ba sa zaman lafiya da abokin zamanta Allah ba zai gafarta musu a wannan watan na Ramadana wallahi azim kun na muku rantsuwa mai gwabi ko duk wadda ba ta yi maslaha ta zauna zaman lafiya da kishiyarta ba Allah ba shi ba ita manzan Allah ba shi ba ita wani irin jakai ne ku Allah yana ta magana akan zaman lafiya akan maslaha ba za ku yi ba yanzu idan har ɗaya ta yi wa ɗaya ba daidai ba ba za ta yi haƙuri ba ba za ta yi haƙuri ba kuna gani matar manzan Allah ‘yar gaban goshin matan manzan Allah wanda babanta siddiƙi ne ita ma siddiƙa ce kuma tsarkakakkiya wacce Allah ya ba wa manzan Allah ita Allah ne ya ɗaura aurenta daga saman bakwai manzan Allah bai santa ba jibrilu aka turo masa da hotonta saboda gata da matsayinta ku tuna shi kanshi manzan Allah hancin yaron mai mana kuka da Allah kan shi shi kanshi manzan Allah yadda Allah ya tsamo shi ya fito da shi tsarki kan tsarki daraja kan daraja to haka Allah ya tsamo wa manzan Allah aboki ya zaman shi amma yau wannan aboki ya zaman ita aka yi wa yarfi aka yi wa kagi kagi mafi cin mutunci a duniya baki daya a kalli shugaban halitta a yi wa matarsa yarfi ni yanzu zan iya son ki ko za ki iya sona sai ki mun laifi sai mu bata sai in daina son ki ko kuma ki daina sona ba haka bane ba amma Allah ba haka yake Allah duk abin da ya riga ya kaunace shi to dama ya tabbata tun daga farkon sa har ƙarshen sa mana mai kyawu ne ne za mu yin kawance da ke lafiya lau muna abota da abokina wal altare muka taso amma sai wani abin shiga tsakaninmu ya kwafsa min ba daidai ba ko na kwafsa masa to shi ubangiji in ya so ka dama ya san asali baka da wannan matsala to ya za Allah ya tsamo matarsa ya bashi amma wani zai mata ya fi sai ga shi dan uwanta wanda suke danya da dan wa da dan kani yana ɗaya daga cikin waɗanda suka terenta waccan magana cewa ta yi lalata da su wannan yasa sai na abubakar ya ce ban masa gidansa ya daina taimaka mashi ya daina tallafa masa nan take Allah ya sako da Qur'ani wa'annan ba wa'anda Allah ya ba su dama har suke shelanta sun daina kula sun daina ciyarwa ga kaza da kaza Allah ce wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum to yanzu laifin da abokiyar zamanki ta miki ya kai laifin da aka yi wa matar manzan Allah aka yi wa ɗaginan siddiq amma wai kishiya da kishiya ba sa zaman lafiya Allah ya sauki Allah ya sauki amma ni in ne ne mijin wallahi ko ku zauna zaman lafiya ko duk kowa ki kama zamanta wallahi azim ai la khaira fi wannan ai ba alkhairi a cikin kuna jin wa'azu suka nan ana kai malamai suna kai amma ba za ku tsoron Allah ba za ku zauna zaman lafiya da jinin ku a zan kamar da kama duk gidan da yake masu tsoron Allah ne ma dan gidan wallahi da za suna zaman lafiya kamar da kama duk gidan kuma da ba haka bane ba to shedanu ne manzo Allah ya ce duk wanda suka yi rikici da ƴan junansu to dan sun yi fushi na kwana uku ba sa kula junansu Allah ya musu uzuri amma manzan Allah ya ce in suka wuce kwana uku dukkaninsu tsine musu Allah yake manzan Allah ce mafi alkhairin cikinsu kuma wacce bayan cikar kwana ukun ta fara yi wa ‘yar uwarta magana wannan ta fi alkhairi an yi rigimar wala Allah an yi sa'insa har an yi extension ɗin kalmomi marasa kyawu to an muku afuwa ku sha kunu ku murɗe ɗin na tsawon kwana uku amma in yi wuce kwana uku manzan Allah ya ce dukkaninku tsinannu ne wacce kuma ta fara yi wa ‘yar uwarta magana bayan kwana uku nan ta fi soyuwa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. To yanzu dai kun ji na faɗa muku ya rage naku, ko ku karɓa, ko kar ku karɓa, ko ku yadda, ko kar ku yadda, ko ku gyara, ko kar ku gyara sunanku la'anannu, kuma Allah ba zai karɓi azuminku ba, Allah ba zai karɓi sallanku ba. sai kun tuba kun gyara kun ci gaba da mu'amala da junanku Allah ka kiyashe mu duk wanda ba ta jin maganar Allah ta aiki da ita to wallahi ba ta da imani zuwanki masallaci a banza abu daya mai ta miki da ba za ki iya sakin jiki ku yi mu'amala ba kuna ganin fa babban manzan Allah baban manzan Allah wahashi ya kashe kuma ya farda cikinsa ya yanko wa hindu ma'ana ƙoda ko zuciya ta tauna sannan ta huce amma yau ga wahashiya musulunta al'islam ya jubu ma ƙabalau musulunci yana goge duk abin da ya faru kafin musulunci manzo Allah zai iya kuran wahashi mai wannan ne bidiyo eh saboda haka duk wannan na ba ku misalai ne mafiya girman laifuka a juna haka ne to amma idan har wa'ancan sun yi haƙuri me yasa kishiya da kishiya ba za su yi haƙuri ba wa ta kashe miki babanki ta kashe miki ko ɗanki ta kashe miki ko babanki ta kashe miki ko ɗanki ne ba dalilin wannan gabar Allah ya sa kin kiyaye Allah ya sauke har a zo a yi har a zo a yi kokuwa a zo a ci gaba rashin magana da juna kai wannan an yi awaki ku tuba kun yi akuyanci eh kun yi akuyanci kun yi jakanci ai kawai gidan miji guri ne kawai na tsere wa zai faranta wa miji wa zai fi daɗaɗa masa ba gidan gaba ba ne ba gidan kukuwa ba ne kuma yanzu wani in kuna da 'ya'ya ba abin kunya ba ne ba abin takaici ku raba masa kan 'ya'ya ai ya kamata su ma masu gidaje mazaje su zama masu zafi akan irin wannan wallahi in dai ba za ku zauna zaman lafiya ba to kowa tafi gidan babanta amma mai sauki sai in watsar da ku zuba wasu ban yi laifi da ku a shara musulunci na'am wannan menene ai sai ka faɗi kulasa karanta wannan ai shafi guda me tace me yake suka so ita wannan suna magana akan cin ta yi ko ta yi kuskure bakin ta suna fara shekara goma ba na kan sallah ba na yasa sai idan sun sa'a sai an ci jari sai ka yi ta ce sa mu sun yi ta sai ce ba shi da hali in ba sa ta yi ba sai kuma wannan sallar sai shi musu yin shi wanda ya wannan kuɗa da ita da jirginsa sai ya ce bai ta ba a karawa domin ba wanda take so bane ta saya mata shi ta yi guda kuskure in har gaskiya ne shi ne mugu in dai gaskiya ne wannan to mugu ne la khaira fihi a ce tsawon shekaru kana zaune da matarka baka mata dinki ba tsakani da Allah ko ko faskare kake zuwa ka yau don Allah ba za ka mata ɗinki ba yanzu a wannan halin kuma wai har ya samu dama ya je budurwa kai da gaske ne wannan? eh wansan nan ba kotu ba ce in kotu ce dole za a kira shi a ji jawabinsa amma ni ina gaba zai yiwu ba ni a tawo fahimta a ce ki zauna da miji shekara tara goma bai taɓa miki ɗinki ba in kin ce ga abin da kike so kai ba zai yi ba da Allah ki wani ana yi ki ya fara kanki ne kin yi auren ne ma tukunna har da zaki ba da shaida eh kun san ma menene ta yi wa wayannan ƴan matan ma aka sayar ma ta yi ku ne wayannan wayannan ƴan matan masu cewa zai zai ta yi ita din ce aka sayar ma eh ta yi ita ce mutulo ta shi ma wani ya tashi a masallaci yana roƙo musulunci baya san bara da roƙo mallala sai kira shi ya ce zo ya ce mai kake da shi ya ce na mai ya ce na kaya ya ce ina da mafi guda biyu ɗayan ɗaura ɗaya kuma na lalibari sai manzala ce je ka ɗauko ɗaya ɗayan manzala ya ɗauko ya je kawo ya ɗauko ya kawo manzan Allah sai manzan Allah ya ɗaga wannan mayafi ɗaya gyafta sai ya ɗaga a cikin sahabansa ya ce wa zai sai wannan wannan ya ce ya rasu zan sai kaza an zala ce a ba za a sai da muka ba wannan ya ce zan sai ya ƙara farashi ya ce ba za a sai da muka ba can wani sai ya farashi mai kyau sai ce an sai ma kawo kuɗi da a kawo kuɗin wanzu Allah ya karɓa ya ce to ungu wannan ka je ka sai kota wannan kuma ka sai ma'ana ruwan gatari ka je ka haɗa ka ke fita jeji kana yau ici na sayarwa kake kawo gari kana saidawa wannan ya fi maka alkhairi akan wannan roƙon da kake ya ce kar a sa ka ido na sai bayan sati uku sati uku nan na cika gashi har ya samu dama har ya yi ɗinki to in da za a waye gari don maza su gane cewa ba a samun rayuwa da ce ma zaune sai an fita shi wannan roƙon in za ka yi ta yin shi ko ba za ka taɓa arziki ba kuma za Allah ya ce yana cin mai roƙo ba zai gushe ba ran alkiyama zai tashi baki ɗaya ba tsoka a fuskarsa kwata-kwata duk wannan maula da roƙon ya cinye ta to kuna gani fa faskare yake zuwa yake yi amma har ya canza tufa a sati uku to ya za a ki cewa ya aure ki shekara goma ko shi ne ɓeran masallaci akan talauci ai ya kamata a ce ya miki ɗinki to to to da me rara kike yawo kenan ko sai abin da dangi suka baki to kin ga wannan kwata kwata irin wannan bai kamata a ba su aure ba bai kamata ba wallahi to yanzu wannan ne zaki shiga bala'i na jinya kuma ya taimaka miki Allah ya sauke to amma da yake mutumin banza ne mutumin wofi amma wayan zuga shi ya samu budurwa in kaga wannan budurwar ta aure shi ko to bakin uwa ne ita ma ya fada mata Allah kuwa ai duk wanda za ta aure irin wannan namijin sai dai wanda bakin uwa ya kama ta yadda ya kashe wannan ta gidan ki ma ka zai kashe ki ba abin da zai miki ya ganki da jambakin ki da hodar ki da dan kunshin ki da dan kunnen ki amma in kin zo gidan ba zai taimaka ya maintain waɗannan abubuwan haka zai lalata su gobe ma kuma ta zai gano saboda ya kasa gyara ta gida ya kashe ta bikin ga dama irin wannan bai kamata ma ya auri yar binni ba sai tafi can ƙauye wayannan masu daura zanin na labin ƙori fitir-fitir ɗin nan jikinsu eh sai su ta yin wannan jakanci to muna masa nasiha yanzu in dai gaskiya kika faɗa ya tsoron Allah wallahi kake karba ki bar shi da Allah wallahi ba zai albarka a rayuwarsa ba wallahi ba zai albarka ba manzan Allah ne fi ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli manzan Allah ya ce mafi alkhairun ku a gurina wanda yafi alkhairi a gurin matan shi yace ni kuma nafi kowa alkhairi a gurin matana haka yake ya rasulullah Allah ka shirya mu
sai ka tana cewa dan Allah ya mu wata dinga sanin tambayar ya kamata a dinga ba kowane iri ba sannan ni ba zawara ce a dubar mutakar na samu nawa zai shiga daga ciki bayan sallah
Eh. to kun ji ta muku addu'a ba za ku amsa ba yawa to muna miki addu'a ubangiji Allah ya sa albarka a wannan aure naki Allah ya kada fitina Allah ya hada kawunanku Allah ya ba ku zira ba. Allah ya ba wa mijinki hanyoyin ci da ke ta hanyar alkhairi wa'anda kuma ba su samu ba 'ya'yanmu zawarawansu da 'yan matansu muna musu addu'a Allah ka kawo musu mazaje na gari kuma ku ci gaba da addu'a muna goma ƙarshe in dai kin yi addu'a Allah zai karɓa, insha Allah. Kuma kamar yadda na faɗa muku mace ba ta kwantai, kawai dai jinkiri ne Allah yake mata namijin lokacin bai zo ba. Shi yanzu yana can yana bulimbituwar shi, ya kama waccan abin ya ɓaɓe, ya kama waccan ya ɓaɓe, ke kina can kina bulimbituwar ki ke shi ma yana tashi, idan Allah ya kawo cikar wa'adin, waɗanmu. sai ka ga an haɗe zai faɗa miki ya ‘yan mata kaza ke ma kin yi zawarawa ko samari kaza duk wannan hanyar nema ne dama dole a yana can yana bige-bigen ke ma kina can kina bige-bigen ko kuma a lokacin da kike ta bige-bigen Allah ya kawo mijin Allah ya san wancan ne mijin naki to amma lokacin ba shi da jari ko Allah ya san shi ne mijin naki lokacin ba aiki ba sana'a to kin ga da Allah ba zai koro miki shi aure ki a wannan kangin ba sai Allah ya aje miki shi can gefe guda yana can yana faɗi tashi aiki yake yi yana adashe kasuwa yake yi yana adashe sana'a yake yi yana adashe in wa'adin naki ya zo sai ku haɗe a wani gurin shi kenan sai ki mishi kuma ke ma sai ya miki a da ko da kun haɗin ba halin aura saboda ba aikin ko ba sana'ar ko ba jarin to kullum ku ke ɗaukar rayuwa haka take mace ba za ta yi kwante ba sai dai in wa'adinta ne bai yi ba in wa'adin yayi za ta yi saboda aka karma iyaye suke rikita kansu wai suna zuwa gurin malamai suna ne musu maganin farin jini daga wannan neman maganin farin jinin Allah ya sauki wa'annan yan tsibin da kuke zuwa gurin su shaydanu ne kamar fir'aunu ne suke wallahi sai kun yi takazan dan kawai ku ci gaba da addu'a da ke da yarki Allah zai kawo miji na gari to Allah ya kade fitina Allah ya ba ku zaman lafiya kuma abin da kika faɗa sun ji ita tambaya ba ta da iyaka illa isan iyaka dai kawai a san cewa mai amfani ce tambaya komin nauyinta ba matsala ai mun gani a gurin manzan Allah mace ce ta zo manzan Allah wai take janyo wa aya take take wa ma'ana nasiha da tunatarwa cewa ya rasulallah inna allaha la yastahi min alhaqi fala tastahi min alhaqi ya annabin allah allah baya jin kunya fadar gaskiya kai ma karka ji kunya fadar gaskiya manzo Allah fa ake fada wannan maganar me yasa dan zata yi manzon Allah tambaya mai nauyi tambaya jin kunya to wanda ke karan kanki biki ji kunya ba ina kuma wanda in an tambaye shi dole ya fada masa eh ba makawa sai ya faɗa kenan kin ga in dai abinda in dai tambaya tana kan tsari ta ilimi ce ba ta shirme ba wannan babu lafi dan an yi tambaya saboda wasu lokacin da kuka ga ina dadewa in yadda ku ta tambayoyin wannan saboda akwai abin da in ba a tambayar ba ba za a faɗe shi ba in ba a tambayar in a karatu ne haka azube sai kai shekara aru aru baka je kan hukuncin ba amma a tambayar sai kiga an shiribar abin an amsa kuma an yi gaba kuma an ƙaru shi yasa nake haƙuri da hakan kuma gashi akasarinku ba bi na kuke a tafsirin ba inda bi na kuke a tafsirin kuna rike da shi kuna bi na to dole zan yawaita muku tafsirin na san kuna bi na ne amma kawai yanzu akasarinku wa'azin kuke ji shi yasa sai ne ta wa'azin ne ba abinda kuke so din ai ko ba haka bane ba to Allah ya samu dace
na kashe suna tana cewa ma da suna da kuma addu'a a cikin gaskiya na addu'a saboda yawan tsada da yi a taimaka to ke kuma irin jarabawa ki kenan eh ubangiji Allah ya tona asirin masu miki wannan sata Allah ya tona asirin su wannan fa yake wannan ba a jin wa'azi wallahi masu jin wa'azin ba su da yawa wai a ramadana a ramadan a ramadan mutum zai sata ko yake ta sata to yanzu don allah waɗannan akwai masu ƙeƙashashen zuciya irinsu a ramadana za a yi sata a ramadan kai subhanallah wala allah uwar ce wala allah yar ce wala allah ɗan ne wala allah uban ne mutum ya aje kayansa don buƙatar kanshi wala Allah ma kuɗi ya sa ya saya don yi kashe wa kansa bukata amma ke rana ɗaya lokaci guda ɗaya kin zo kin haramta mata wannan don Allah wannan babu ciwo babu damuwa babu ciwo to ina miki albishir ke da ake yi sata wallahi ki yi haƙuri amma wallahi wannan sata sai ta zama miki alkhairi gobe kiyama ki yi juriya akwai ciwo akwai ciwo ka kudure ka tanada abinka don ka rufa wa kanka asiri kuma abin nan baka same shi rana ɗaya ba kin ta wahala amma wata ko wani rana ɗaya lokaci guda ya zo salwantar miki da shi akwai ƙuna to ki yi haƙuri lan alƙiyama wallahi sai ta biya ki a gaban kowa wallahi sallarta da azuminta to dama ai mutum ne banza ce mutum ne banza ce ba ta da imani mai imani ai ba ta sata ba shi ma ka ci na mutum in baka biya ba sunanka azzalimi sai kuma ka biya ran alkiyama to ina kuma abin da aka waye gari kawai sata ce Allah ya bayyana wannan balauniya in mai shirwa ce Allah ka shirya da ita ko ka shirya da shi in ba za shirya ba Allah ka tona musu asiri ki kwantar da hankalinki da izinin Allah sai Allah ya bayyana miki wannan balauniyar amma ki ji tsoron Allah ke karan kanki karki abin da ya saba musulunci ta ga wai sai a ce ta je gurin malami a duba mata ko wannan fada zai hada ku zai hada ku rigima ne ko da wata aminiyar ki ko da abokiyar zaman ki ko makamancin wannan ki bar wa Allah kayansa zai yi yanzu a wannan abin sai a je rikici ya ƙara lalacewa dangantaka ta rikici ba haka bane ba amma kina nan kina addu'a Allah zai jibinci lamarinki sai asirinta ko asirinsa ya tobi Allah ya sauki muje a ramadan tashi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم مكرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين
na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah ya ce khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla bi ma'ana idanuwansu ko ganinsu yana kaskance tarhaquhum dhilla kaskanci da wulakanci ya lullube su wa qad kanu yad'una ila sujudi ai da a gidan duniya ana kiransu su yi Allah su bauta wa Allah su yi sallah su yi sujada ga ubangiji a lokacin ba sa yi wa hum salimun suna lafi su kalau mun tsallake aya biyu aya ɗaya ba ba ta kawai yau mai kushafu an saƙin wa yi da'auna ila sujudi fala ya staɗi'un ban fassara wannan ba ko jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana za mu sanya masu laifi kamar waɗanda suke ma'ana ba masu laifi ba di ma'ana za mu ɗauki musulmai kai kamar ma'ana waɗanda ba masu laifi kamar kafiri da musulmi me yasa kuke irin wannan hukuncin kuna da wani littafi ne wanda a shi kuke karantowa kuke waɗannan abubuwan wanda kuke zaɓar abin da kuka dama ko kuma a'a kun yi wannan alkawari na rantsuwa min kun yi sayinin da mu wanda wannan alkawarin shi ne kuke ci ma'ana kuke tafiya a kan shi Allah ce ka tambaye su salhum ayyuhum bi zalika za'im wane ne jagora wanda aka kulla wannan rantsuwa tare da shi am lahum shuraka'u ko kuma suna da wayansu abokan tarayya ne faliyatu bi shuraka'ihim in kanu sadiqin wayanda sun taimaka wa Allah ko da su Allah ya yi wani halittar tashi Allah ce ka ce musu su zo da wayannan abokan tarayyar tamu inda ya gaskiya ne babu Allah ya ce a ran alkiyama yau mai yi kushafu an saƙin a ranar ne Ubangiji zai yaye ƙaurinsa wai da'auna ilar sujudi za a ce su zo su yi Allah sujada fala ya stadi'una ba za su iya ba a nan an ambaci ƙauri ko to karki ɗauka ƙauri irin nawa ko irin na arama ko irin naki a'a ƙauri dai aka ce haka za mu fassara shine mazhaba ta ahlus sunna amma ba irin ƙauri naki mai fata mai kashi ba a'a shi ka'idan nusus na alqur'ani da sunna imraruha kama ja'at bila tamthilin wala takyifin wala tashbihin aqida ta ahlus sunna shine duk wani nassin da yazo na alqur'ani ko nassi na hadisi ake siffanta Allah yake siffanta kansa da wata siffa ko manzon Allah yake siffanta Allah da wata siffa to fassara abin nan ake yadda yazo amma ba tare da bada misali ba ba ta kuma tare da ma'ana kamantawa ba ba a yi saboda duk wani abu na siffar ɗan adam to Allah ya barranta da shi. To, amma kawai wa'yanda suke son kore wa Allah sifa da ce ma'ana ga wani suna wanda yake sifa ce ta Allah, to sai kaga ɗan adam yana ƙoƙarin raɓa wa Allah ma'ana irin siffar bawa. Ni a matsayina na wanda nake tafiya akan manhaji na sunna dan Allah ya faɗi wata siffa tashi dama ni aslan ban hararo kamancacce ni yadda da talbawansa ba balle ma in sha wahala gurin kore ta an fahimci abin da ke ko ai duk wanda kaga yana kore siffar Allah to ya hararo kamancacce ne siffar ne da ta ɗan adam shi yasa yake korewa to ni ku ban ma hararo ta ba balle in kore kun gane me nake nufi ba ku fahimta ba ko ba ku gane yanzu misali Allah ya ce yau mai kusafu an saƙin ranar da Ubangiji zai kware ƙwaurinsa sai wani ji abin ya mai girma to Allah ƙori gare shi me ya kawo masa wannan hairar haka da wannan jin abin ya yi nauyi kawai don ya hararo an ce ƙorin Allah kawai sai hararo irin ƙorin ɗan adam na fata an gane to ni ban wannan hararo ba ma balle na wahala an ce Allah yana gani kawai sai ya hararo idonu irin nawa to ni ban ma hararo ba balle na wahala wurin korewa an gane Allah ya ce yana ji ni daman ban hararo ji ma irin nawa ba tauyayye balle na wahala gurin korewa Allah wannan jin Allah ya ce yana saukowa a kasan dare na ƙarshe yana shela ina mai addu'a ina mai roƙona in amsa masa to shi kawai sai ya hararo cewa sakowar basarake daga benen shi to ni ban ma hararo wannan ba balle na wahala gurin korewa shi yasa ni nake tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa da kansa ko manzan shi haka shine ma'ana manhajin magabata shine manhajin ma'ana sahabbai shine manhajin tabi'ai shine na atba'u an ci Allah yana zuwa sai ya ci a waja a amur rabbika a umarnin ubangijinka yake zuwa in zuwa idan Allah yana son ya ce umarnin ba zai faɗa ba sai kai za ka faɗa masa bar sani ba kun fahimta don ma ba ku gane ba dai wanda zai ji karatun a boys zai gane kuma ina fatan dai ku gane shi yasa ƙa'ida fa kullu ma khatara bi balika duk abin da ya darsa a zuciyarka na sifar Allah cewa iri kaza ce wallahu bi khilafi zalika to shi kuma Allah ya bambanta da haka kenan abin da ake so in gane anan shine dan Allah ya ce yana ji ni ma ina ji Allah yana gani ni ma ina gani wannan ya nuna ganin Allah irin ganin bawansa ne ko jin Allah irin jin bawansa ne? A'a. La wa alfu la. Shi tarayya a cikin suna baya nuna tarayya a hakikanin zatin abin. Kun gane mai nake nufi? Kun fahimci mai nake nufi? yanzu mota tana da ido ko ba ta da ido me idan mota fitulinta ko arama na da ido kiyashi na da ido doki na da ido ko ba shi da shi kudama na da ido mayya ma na da ido da idan aramma da idan mota da idan ƙuda da idan mayya da idan babur duk mai sunansu amma in ka ɗauko idan aramma inda zai ɗauko misali sai ka aje shi a nan ka ɗauko idan mota ka aje a nan ka ɗauko na kiyashi kin ga in za ki rubuta su idan nan i ko d sai me sai o in za rubuta idan aran ma ba haka za rubuta ba in za rubuta idan kiyashi ba haka za rubuta ba in za rubuta idan mota ba haka za rubuta ba kun ga sunan ne iri daya amma hakikanin zatin iri daya ne idan arama da gululu idan mota da gululu amma yana motsi idan sauro haka yake idan kiyashi haka yake idan kuda haka yake amma din mai sunansu to karki damu dan an ce Allah na ji kai na ji oh ta hada ta rabu ba irin ji irin na dan adam bane ba to saboda haka shi yasa mu a aqida ta ahlus sunna muna tabbatarwa da Allah abin da ya tabbatarwa kansa na sifa ko manzansa ya tabbatar masa shi yasa yazo addu'a manzo Allah ya ce ina ya zo a addu'ar manzan Allah. Shi Allah mai asaliku ko bi kulle ismin huwa laka, sammaita bihi nafsaka, au an zalta bihi fi kitabika, a wista asarta bihi fi ilimin gabi indaka. Domin anan za mu ce ƙauri kamar da Allah ce ƙauri, amma wani iri? Ba mu sani. Ya yake? Ba mu sani ba. Tambaya ma ya yake? Bid'a shi. Kun gane? To ranar alkiyama Allah zai kwari ƙorinsa duk wani mu'mini zai je wa Allah sujada amma kafiri ba zai iya ba in ya tafi zai sai makale bayansa ba zai karya ya sujada ba me yasa saboda ai a nan gidan duniya an ce su yi sujada sun yi to kuma sai su yi a gidan lahira ba za su iya ba mu za mu iya mu muka masa a nan gidan duniya shi yasa Allah zai ba mu dama masa a gobe kiyama shi ne magana da fatan kun gane to shi ne ce yau mai yusufu an saƙin nan da Allah zai kwara ƙaurinsa wai da auna ila sujudi a kira su su wa Allah su dada fala yastadi'una ba za su iya ba me yasa shine Allah ya ce ai wa qad kanu da auna ila sujudi ai da an ce su sujjadar an kira su an ba su barin ku je ku yi wa Allah sujjada a nan gidan duniya kenan wa hum salimuna suna cikin salin alim basi ba yau din ma ba za su iya ba ai kun gane Allah ce to faddarni ka kyale ni ka rabu da ni wa man yukazzibu bi hadha alhadith da wanda yake kareta wannan qur'ani yanzu misali duk hijabai ne a jikinku ko duk sunan su menene hijabai amma zaki ga wani nata na alawayya ne wani kuma zaki ga na material ne wani zaki ta da ma'ana yadin kala-kala ga shi na hijaban na kalolin yadin rambatsau wata mai ƙaramin kuɗi wata mai matsakaicin kuɗi wata mai babban kuɗi amma da mai sunansu eh yanzu ne suna na usman ta yi a ɗanki akwai mai suna irin nawa ko mijinki ko babanki amma dai inda za ka taro usman ɗin baki ɗaya sai ga kowa tsarinsa daban wala Allah ko wani usman ɗin duk sai dan nema baki ɗaya makasa tashi kuma duk mai sunan shi wala Allah ga wani Usman can azanin goyo wala Allah ga wani can a bayan mamansa duk mai sunan su Usman ke sunan ki Tabawa ko Balaraba ko Aisha nan ma za a samu Aisha can ma ga Aisha can ma ga Aisha nan ga Maryam can ga Maryam can ga Hafsa can ga Hafsa haka ne can ga Mariya can ga Mariya duka dauko Maryam Maryam baki ɗaya ka hada su duk sunansu iri ɗaya ne amma in kada su duk haka suke iri ɗaya sai ka tada wala Allah waccan maryam din matar aure ce waccan bazawala waccan tana zanin goyo waccan tana rarrafe waccan kuma uwa ce ma gyatima amma duk mai sunansu amma hakikanin zatin nasu iri ɗaya ne to shine ku gane Allah ya ce to ka bar ni da wanda yake karyata wannan hadisi alqur'ani kenan ko sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun da sannu ina musu talala ne za mu kama su an san talala ko? mecece talala mecece talala a ba kai ba ne mecece talala na'am ɗauri kowane irin ɗaurin ne talala ba ba na'am a'a menene talala a Hausa ai bahaushe yana cewa talala mai kamar saki ko to me talala ko dauri ne wannan bai dauri ba wanda ba za hana motsi ba kin kusa amma ba haka wannan kamar me eh shi ne dai misali haka misali sai a sa sai a ɗaure igiyar anan sai a mai doguwar igiya zarara doguwa kunga in yana kusa da tirken ai zai gani kama a sake yake ko saboda duk inda ya kewaya gefen tirken kalau yake amma ba zai gane cewa a ɗaure yake ba sai ya yi menene dogon zango inda zai tafi da nisa zai gane a shi a hannu nake amma in ɗan yawon zai jikin kirken da menene ɗan gefen haka ba zai ji komai ba duk abin da yake so zai yi amma inda zai nisa ya fita haraba masallacin da zai gane au ashe a hannu nake to haka Allah yake wa kafirai a yanzu za su ga kamar ma'ana a sake suke amma ba za su tashi gane kuransu ba sai ran da suka taka Allah kuma ma'ana haƙurin Allah ya ƙare a kansu dan suna ganin kamar ai sun fi karfin Allah suna kafirci suna tsiya duk ba gashi nan ba yau da gobe suna zuwa church me suke yi Allah ya ce wa ma kana salatuhum indal bait illa muka'an ba komai suke a cocin ba sai kida da fito da waka waƙe waƙe ne me a cocin waƙe waƙen banza kuma bible din ma ba za a karanta miki ba za ki karanta inda ke bukata ba iya inda fasso ya bude nan za a karanta layin ba kun ga yanzu wani Allah ya taimaki addinin musulunci da wani dan wasan Hausa ba ba ku gani ba wani dan drama baban Cinedu ashe wai yana da ilimin bible yake ta wannan bata lokacin sa a banza ga inda zai shiga aljanna ka tsaya kana drama gashi na iya sako kiristocin a gaba yi sai dai ta jifansa da mag- da maganganu dan wasa dan nanaye to dan nanaye ya kure ku ku faɗi abin da ya faɗa mana eh a in kaga ana bata mutum ana ko a dake shi ko a zage shi to hujja ta kare Allah ka samu dashi to haka Allah yake wa kafirai yanzu duk gashi nan suna ta iskancin su suna ganin kamar su suna sun fi kowa kamar sun fi karfin kowa su ce Allah Allah Annabi Isa Allah Maryam Allah Yesu Allah ko ba ka suke faɗa ba waye ya fi Allah kishi waye fi Allah haƙuri amma Allah kyale su yake to Allah ya ce sanastadrijuhum da sannu za mu damƙe su min haisu la ya'lam ta inda ba sa tsammani kai ta shegantakarka kina ta tsula tsiyarki ke ba a isa taka ki ba yadda ke ba a taka ki a gidan mijinki ba wallahi yarki ma ba za a taka ta ba ba ku ke cewa ba in dai da boka da malam ko za ki tafi tsirara yarki ta fi karfin a wulakanta ta aiku mala'iku za su wulakanta ta ke da ita ki baki daya kun bi karfin mala'iku ne ku ta yi kuna cin nasara ku ta yi kuna cin nasara duk ayyanki cikin hana musu kishiya kin yi kulumboto da kike ke kadai a gaban babansu su ma haka za su zauna a gaban mazajensu ba komai akwai ran da dubu za ta cika ai ba haushe ce rana dubu ta barawo ɗaya ta mai kaya inna baɗa sarabbika na shadid Allah ka sa mu karfin zuciyarmu Allah ya ce wa umli lahum ina jinkirta musu ne ina sassauta musu ne ina dakon su ne jiransu nake yi kawai ba wai ban sani ba sai kiga wani abin wani kafiri yayi wani abin kace wai Allah me yasa ya kyale shi ai da Allah ya kamata ya kashe shi ko ya masa kaza dan a nuna mutane ƙaryarsa ta ai Allah ya san komai yafi yafi mu iya tsari yafi mu hikima ya san dan me yake kaza kuma dan me ya jinkirta kaza sai kaza Allah ya san wannan amma ni in ni ne ga wani ya zagi Allah ko ya taka Qur'ani me zan so ai kawai yanzu Allah ya kuma mala'ika ya wanka masa mari ya mutu ba haka bane ba to ai idan an yi hakan da sannu za su gane cewa oh sai su farar da abin da suke to amma Allah ya bar mu ne ko yanzu me yasa aka aka boye mana ajalin mu ai yanzu in an ce kowa kai malam Isma'ila zaka mutu nan shekara kaza aran ma haka ne haka kun ga ai zamu dage da kaza da kaza ko to wannan ai bai nuna tsoron Allah na gaskiya ba ne ba tsoron Allah mutuwa ne amma aka ba mu a sake erofin da kai kowa tashi tafi shi shi tsoron Allah ne a nan zai aiki kun fahimci abin da kewaye amma inda kowa daga cikin kunan za a ce mata kowa za a bata kati ran asabar karfe kaza za ke mutu gurin naƙuda nan da shekara kaza tsawara kwananki kaza ai me zaki zaki dage da ibada ko to kin ga yanzu ai ba a gane wannan dagewa da ibada din ta tsoron Allah ne tsantsa da tsoron gamuwa da Allah ko kuma firgicin mutoki ne ya kusa to amma yanzu ba kowa yanzu an batta kwargwadon tsoron Allahnta da imaninta haka za ta tunkari ibadarta ta yanzu har wayannan masu tsubbin masu bokancin masu fada da kishiya wanda ba sa magana da kishiyoyinsu yanzu kowace munafuka daga cikinsu da ka ce za ki mutu nan da kwana goma sai ga kuma an fara wake shi ya magana munafuka to kaga yanzu ke nan wannan ba don Allah ta yi ba don tsoron mutuwa ta yi shi kuma so ake kai abu don tsoron Allah don girman Allah da izar Allah da buwayar Allah to ke ba girman Allah a zuciyarki ba buwayar Allah a zuciyarki ba komai ana miki wa kina ganin mutuwan ma bata zo ba ba yanzu ba inda kin yi imani da mutuwar da tsoron Allah wallahi zaki gyara duk wadda bata gyara ba wallahi ƙarya take bata da bata da akwai kiyama ba in ta yadda me za ta yi za ta gyara Allah ka kiyashe yace wa umli lahum ina dako su ne ina musu ma'ana dako inna kaidi matin hakika kaidi na mai kwari ne kun san me ake nufi da kaidi kulli ke yanzu wata za ta yi miki ba daidai ba ko wani zai yi miki ba daidai ba sai ki tama shi ki ce ba komai ai zan tama ta zan tama ta ai bikin wanta zai zo zan rama idan ta tsinka ni a gaban jama'a ni ma zan tsinka ta kin tama wal Allah ma kin faɗa wasu kawayenki abinda wanci ta madin nan ko so nake ai sai an zo bikin wanci a guri kaza in rama kin ga wani ai kaidi kenan ko to zai yi din sai lokacin ramuwar ya zo sai ki tashi da zawayi ko ba ga bane ba ko bikin ramuwar ya zo sai mamanki ta aike ki ko lokacin ramuwar ya zo sai a wayi gari ke kuma ke kuma ke kuma babanki ya saki wani abu kin ga yanzu wannan kaidin naki mana ba mutum bane ba shi da kwari ya lalace to Allah ba haka yake nashi ba shine yasa na baku wannan misali shi Allah in ya kulla maka abin nan sai ya tabbata shi yasa ce mana matinun in aja mana mai kwari wanda ba a samun akasi akan shi in dai ya shata sai ka fada lamun ne zan yi maka talala zan yi shata maka amma sai ka tsallake ko kuma ni na je na nemi kanwarsu ko yar unguwarsu ya ji ya bata min neman aure sai ga shi ma ya zo unguwarmu a makotan mai na neman aure ni ma sai na rama ya tama ko yana bala'in son yarinyar shi ma sai kokarin ce sai na shiga na fita na bata kwatsam ko shi ya mutu ko yarinyar da mutu duk ina abin da ya tama biya wargaje to shi Allah baya wargajewa tsarin shi inna kai dai mutum mana tsarin Allah mai quality ne mai nagarta ne Allah ce am tasaluhum ajran wannan wa'azin da kake musu wai kana tambaye su lada ne kana cewa su biya ka ne fa hum min maghramin muthqalun su kuma Allah ya yi su mana da taurin bashi al-gharam shine mana menene bashi shi yasa ya zo a addu'a manzo Allah yake addu'a Allahumma inni uzbika minal ma'asami wal magharam Allah ina roƙonka kada bashi ya mun katutu Allah ina roƙonka da aikin sabo bashi musiba ne Allah ka raba mu da bashi manzo Allah ce duk wanda ya bashi ya masa yawa zai ƙarya dole ne zai kira ka yaya batun kuɗin nan nawa yanzu fa abin da zaka kubuta kake so ka faɗa masa ba abin da yake gaskiya bane to kaga ina dadi a bashi ai bashi bala'i ne to shi yasa hatta annabin rahama yana neman tsari daga Allah daga bashi Allah mu ma al'umar manzon Allah Allah ka raba mu da bashi Allah ka raba mu da bashi Allah ka raba mu da bashi Allah ka sa bashin da ba zai gagara bane zamu iya biya ya Allah to wai ma'ana kana tambaye su lada ne har ya tare bashi ma'ana kake bin su su kuma an waye gari masu taurin bashi ne am indahumul ghaibu ko kuma suna da sanin gobe ko wani abin da yake ɓoye fahim ya na shi sa suke ta rubutu a kai Allah ce fasbir li hukumi rabbika ka yi haƙuri ya Muhammad da hukuncin Ubangijinka wannan jafa'i da wauta da suke maka da wa'in na maganganu na ɓatanci da yadda kake ta musu wa'azi kana ta musu gargaɗi da kashe da amma ba sa ji ka yi haƙuri wala ta kun ka sahibil huti kar ka zama kamar wancan ma'abucin kifi yunus bin matako iznada ko wa huwa makzum lokacin da ya kira yana neman taimako alhalin yana cikin bakin ciki da damuwa da wannan ayar za mu takaita a kanta idan allah ya ala mana numfashi gobe idan mun zo sai mu ga waye ma'ana yunus bin matako wani annabin allah ne Allah zai ɗan ciro kaɗan daga cikin maganarsa zai faɗa mana sai mu san waye Yunus ibn Mata zan takaita anan abin da na faɗa daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya bamu ladansa na kuskure kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya gafarta mana ya yafe mana baki daya muna addu'a dukkanin marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suka riga mai gidan gaskiya malumman mu da iyayenmu da sulkanmu da kakanninmu da ubangiji Allah ka yafe musu Allah ka gafarta musu mu kuma idan tamu ta zo Allah subhanahu wata'ala ka sa mu cika da imani ka sa mu ma'ana kyakkyawan ƙarshe kun ga goman ƙarshe ce aka zo sai mu dage da addu'o'i kowa yana da bukatu ba na jin akwai wanda ba shi da bukata ko idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai rasa bukata a rayuwarsa ba to kuma waye zai rasa eh manzon Allah kan shi wanda ko yayi ko bai ba ya hai amma kullun cikin bauta yake da roƙon Allah to ina ne ina ke wanda kullun cikin matsalan ma muke baki daya manzon Allah yakan yi ibada kafafuwansa suna tsagewa amma an yi masa magana zai ce yana godiya ne ga ubangiji bisa abin da ya mishi to kun ga kenan mu ya kamata mu yi haka to Allah ba za mu iya ba Allah ka san bukatunmu na alkhairi Allah ka san bukatunmu na alkhairi tsakaninmu da kai ko tsakaninmu da bayinka Allah ka shige mana gaba Allah ka shige mana gaba masu haƙoƙi a gurin wa'ansu Allah ka karɓar musu haƙinsu Allah ka zama kai ne gatansu Allah ka zama kai ne tsaninsu Allah ka zama kai ne dabararsu muna addu'a kuma duk waɗanda suke ba mu gudunmuwa a duk karatukan nan da abubuwan da Allah ka saka kowa da alkhairi da taimako na marayu da taimako na gidan furzin kowa Allah ya linka mata linkin ba linkin ‘yan agajinmu da ‘yan mediyanmu duka baki ɗaya kowa Allah ya saka mai Alhaji Ismail Jahun kullum muna tare da shi a tafsirin dare da kuma tafsirin safe Allah ka saka mai da alkhairi Allah ka dabinci lamarinsa da duk sauran ‘yan kwamitin da ‘yan wa baki ɗaya ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء